a ko da yake malam usman din headmaster shi ya kamata shi ya gabatar mana da zaman
to yan wa da wata ya fara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه فكو منا أرغودي مع الله سبحانه وتعالى tsira da aminci ya ƙara tabbata ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan muna gode ma Allah da ya nuna mana wannan zama kamar yau Allah ya ba mu nasara aka zo ka bude mana wannan makaranta ta Darul Furqan gashi yanzu Allah ya ba da iko an zo mana ziyara wadda muka dade muna muradin haka din gashi kuma Allah ya ba mu nasara Allah ya ƙara ba da ar lokaci an zo mana ziyara to abin da zan ce sai dai mu yi Allah godiya malam magabata magabata Allah ya ƙara musu rahama zuriya Allah ya ƙara musu albarka malam kuma da ake kokari da sauran su malima da sauran mataimaka Allah ya ƙara musu lafiya da imani inda suka kula da mu Allah ya kula da bayansu da bayan bayansu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
alhamdulillah wannan shine Mada Usman wanda shine mushrifi kuma headmaster na wannan rashi darussukan da ke nan garin Kano cikin birni kamar yadda ya bayyana mun zo ziyara ne cikin tawaga tare da yan uwa domin mu ziyarci wannan makaranta bayan muna samun sakonnin ci gaban da makarantar ta yi ta gurufin makarantar ta wasu akai akai to shine muka zo domin mu ganewa idanunmu abin da muke gani ta wasu wanda kamar yadda muka saba koyaushe mun tafi tare da malam bariman cikin tawagar akwai man sale wanda da yawa ba su san shi ba amma da amsa ta hanyar ko wasu takardunsa wanda muka rarrabar wanda ya rubuta kamar sharhin a barkun da ya rubuta da tarwiyyatun nabi da sunan kewar mutum dai wanda galibin su mun rarraba wasu sun samu wanda alhamdulillah yana cikin wanda da ya koyaushe ana tare ana yada musulunci da da'awa da harkokin addini karkashin jagorancin bulan mushe ibrahim nasu kuma a cikin tawagar akwai mada alhaji wanda shi ne headmasta na madinatul ahbab reshen gashuwa na jihar yobe tare da kuma mala ali kacalla wanda shi ma shi ne mai talibizan da program ɗinmu da muke gabatarwa kuma shi yake kula da reshen buga littattafai da muka buɗe sabo duk da cikin wannan tawaga mai albarka Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu ziyara ta musamman irin wannan rana ranar lahadi ina ganin zai zamo ranar takwas ne ko takwas ga watan juma'a da hula hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda kuma ya zo daidai ashirin da takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha takwas to alhamdulillah kamar yadda shi mushrifi din yayi bayani ziyara ce muka kawo ba mun zo warware wata matsala bane cikin matsalolin wannan makaranta dai saboda ziyarce-ziyarcen da muke wa makarantun darul furqan kashi biyu ne akwai ziyara akwai kuma gyara idan muka ji wata matsala ta taso muka iya tafiya domin mu shawo kan wannan matsala wannan ba irin wannan ziyara ba ce ziyara ce ta ta jinjina da kuma yabawa aikin da shi shugaban da kuma malamansa na makaranta suka gudanar wanda kuma muke gani ta wasu akai-akai a group din darul furqan branch wanda alhamdulillah zo mu duk da ba mu shiga a ajujuwan yara mun gani ba saboda mun shigo da daddare sai gobe tukuna za mu je mu duba yara amma mun ɗauki allunan su mun dudduba wato abin ya ba da sha'awa gaya har ma ni ina ganin cewa ma ba bukatan a zauna da malamai a ce an gaya musu wani abu saboda shi dama zama da malamai din muka ziyarci makarantun darul fukan muna yi ne saboda muka gano wasu matsaloli na rashin himma ko kwazo ko rashin bin mukarrari to shi ne za mu yi magana mu gyara a kai amma duba allunan yaran tun a yanzu da daddare gabanin gari ya waye da safe mu ga yaran to yana nuna alal hakika malaman wannan makaranta karkashin kwazon da shi shugaban yake yi sun ba da haƙƙinsu ɗari bisa ɗari abin da ya sa na shi ɗari bisa ɗari kusan suna da watanni goma ne kacal da buɗe wannan makarantar amma sun karantar da yara syllabus din sama da na shekara wanda wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da muke fuskanta a wasu sassa sai ka ga an rike yara shekara in aka yi bibiyan mukarrarin su na shekaran bai cika ba amma ɗazun nan an kawo mana alluna mun gani akwai yaran da bayan sun gama haddace nasi zuwa tabara sun gama sanin baki according to kitabul manhaj din da ake koyarwa to sai ga sunan wasu daga cikin su suna tilkar rusulu wasun su kuma suna wazkurullah fi ayyamin ma'adudat wanda wannan yana nuna a watanni goma da suka samu sai da suka cike mukarrarin shekara sannan suka daura izu uku ko hudu a kai wannan alhamdulillahi gaskiya da yawa daga cikin makarantun waɗanda muna ziyarta ba zan ce babu masu kwazo irinsu ba amma gaskiya kaɗan ne kai da yawa ma cikin makarantun muna fama da su akan cike muƙarrari don ne domin mu muna ganin cewa bayan zamani da muka samu a wajen shehunai da suka wa yaran wannan makaranta da saurin hadda ko hazaka to baya wannan ma zahiri abin da zai nuna shine bai kamata malami a ce ya rike yaro tun daga karfe bakwai na safe zuwa karfe shida na yamma a kullum kuma zai rike shi kwana biyar ko shida duk sati sannan a hakan a ce ya kai shekara cuta bai cike mukarrari ba gaskiya wannan dole ne a tuhumi wannan malami da rashin kwazo gaya hatta ko da yaran da yake rike da su din yara ne wanda suke da mustawa mustawa da'if ko du'afa ne wanda ba su da fahimta sosai saboda daɗe wanda yaran suke tare da malaman saboda haka amma ga sunan su walillahi alhamdu wal minna sun cike mukarrartan har sun daura saboda haka farko da gaskiya shi headmaster kansa da su kuma waɗannan malamai masu karantar da Qur'ani da kuma masu karantar da lugha arabiya da English da sauran ajirafatu islamiyya ranar alhamis sun cancanci a yaba musu a musu addu'a a sa musu albarka ikhlasi irin nasu da kwazo irin nasu Allah subhanahu ta'ala ya arzuta dukkan malamai na makarantun darussukan da ma wanda ba na darussukan ba makarantunmu masu karantar da yara addinin musulunci saboda babban abin da aka rasa a gaskiya gun da yawa daga cikin malamai din ikhlasi ne ikhlasi amana duk da ma layi ɗaya ne kusan abu ɗaya ne idan malami ya san da cewa wato yaran nan da aka sa a hannunsa amana ne aka bashi kuma ya tuna cewa yaran nan tun da safe za a kawo a danka a hannunsa ya kai azar abokin aikinsa ya canje shi daga azar zuwa zuwa magaruba kuma waɗannan yara suna fama da wahalwalin zuwa da komawa gida iyaye suna fama da kashe-kashen kudin lafiya ko kudin ashaba suna fama da wahalolin kawo musu abinci da rana to amma haka wannan yaro a ce an rike shi akalla a ce a wata bai haddace izu biyu ko biyu da wani abu ko akalla izu ɗaya da rabi ba to ana ganin a gaskiyar lamari wannan malami bai rike amana ba bai sa ido akan akan yaran ba abinda zai nunawa shine mukaddara a samu yaro balidi wanda bai da ganewa a rubuta mishi sumuni a alransa a gyara wannan sumunin in ba darasu za a masa ba a ce za a koya masa sumunin a aya aya saboda duk wanda ka gana rubuta mishi sumuni ya gama sanin baki a tsarinmu na darasu kafin a nasu to in ka rubuta mishi misali masaluhum zuwa inna allaha la yastahi sumni dayan nan ka kaddara zaka daura mishi aya da daya ya haddace to ka kaddara aya ɗayan da zaka daura masa in ka daura mishi aya da zai je karanta awa daya ya haddace kafin ya kawo ma wannan aya to awoyin da shi kuma yaron yake yi a makarantar in ka duba daga karfe bakwai zuwa shidan da muka fada awa goma sha ɗaya ne in aka cire awa ɗaya na sallah da alwala da ake yi yana ya samu awa goma kenan to a ce na tabbata daga masaluhun zuwa innan lala ya yi duk da ban kirga ba haka abu sai ba zai kai aya goma ba ka gani to kaga kenan ya kamata a kwazo irin na malami a ce daga safi yaro an rubuta masa sumuni yawunin nan ya kamata a ce ya haddace sumuni daya in ta bashi a ce ana so ne ya yi hadda mai kyau ko balidancinsa ya yi yawa to a ce yana yin falfashi abin da ake ce maladu laraba ko a tsarinmu da yanzu muka fitar wanda ake yi su uku asabar banda lahadi sai litinin sai kuma laraba kwanaki guda uku nan misali to idan kwanaki uku nan yana samu sumuni uku uku duk sati to kaga a wata daya to yana da a izu daya da rabi kenan a wata daya to tabbas ne da wannan salo zai cike mukarrar din har ya daura kamar inda malamanmu na na nan birni kano suka daura din ta saboda haka gaskiya ba abin da za mu yi ce muku sai dai mu ce allah ya kara muku kwazo da himma da ikhlasi da amana iyaka abin da za mu yi magana a kansa shine shi headmaster din ya ba mu bayanin cewa su malaman Kur'ani suna koyar da Kur'ani sura ne kasancewar ba su yi karatun littafi ba a zaure to mu kuma tsarinmu muna so ne duk mahaddatanmu su yi karatu a darussukan tare da yaran da suke koyarwa karatu ma'anar wannan shi ne duk malamin da yake koyar da ƙur'ani ya kasance shi ne yake koyar da fiqhu tauhidi hadisi sira da tasawuf amma lugha arabiyya yaren larabci da ke larabci ana bukatan wani nau'i na tasbiki da tadribi a nemo wanda ya yi karatun larabcin misali a makarantu haka na zamani ko da kwalash ne haka ya karanta arabi in yi so ya zo ya koya musu larabcin a blackboard haka tare da littattafan koyar da larabcin na zamani suna tafiya a harshe yana koya musu yinsa a harshe yana koya musu shi a rubuce fati wanda wannan din misali wanda ya yi karatun zaure haka galibi a galabiya ba zai iya yin wannan ba to banda wannan duka a rabbiya tun da bangaren english fikufu tauhidi hadisi sira tasawuf subject din nan guda biyar to muna so a raba wa malaman da suke koyar da qur'ani hikima a nan shine mukaddara ba su taɓa karanta wayannan littattafan ba a zaure suna koya koya wa wayannan yaran to su ma za su tsanci kansu sun karanta wayannan littattafai din misalin wannan shine duk littattafan mu na mukarrar dama mun riga ya mun fassara su fassara ta wanda falillahi alhamdu wal minna babu wani gunda zaka je a bi wannan littattafan a fassara ma shi dake dake a nan kusa ba za mu ce babu ba irin wannan fassarar da aka musu irin su akdarin nan filla filla dalla dalla to shine kowanne malami idan ya bada memorinsa sai a tura masa subject din da aka bashi misalin wannan shine yanzu muna da malamai guda biyu malaman nan guda biyu ɗaya a bashi fiqhu da tauhidi da sira misali kasancewa sabjan nan guda uku to suna da ɗan sauƙi haka ɗaya kuma sai a bashi tasawuf da kuma hadisi tunda su uku ne hauko kuma a ba su bibiyu ɗaya ya ɗauki fiku da tauhidi ɗaya ya ɗauki sira da kuma hadisi shi headmaster sai ya ɗauki tasawuf subject na kaga an raba su kenan gaba daya maimakon asabar lahadi litinin talata laraba ne kadai suke zuwa sai su kara zuwan su kasance ran alhamis ranar da ake koyar da wannan littattafan masu nasuwa a wannan tsakanin sai ka ga cewa sun karanta sun karanta duk littattafai waɗanda suka kasance mukarrari ne galadima ne wanda ya asasa darussukan na marmara to shi ne kaga muka bi wannan salo to su malaman mutum na ƙur'ani to su ma ta wannan ɓangaren littattafan da suke bukarar ne sun karance su kenan wanda ba wai yaran makarantar da suka koya ba ma ko wasu ma haka a gari za su ce su koya musu sannan wannan din zai sa musu sha'awar bin layi ilimin wani su ma ba zai tsaya a kawai wayannan littattafan da ya bibiya ba zai je ya nemi wani gu ko ya fama zane wani gu da zai daura zai daura haka ya ci gaba da karatunsa to wannan shi ne dai wanda wannan abin nan din mulahaza din to mu ba ga wani abin da za mu zo mu gyara a kai a nan da su kan ba musamman ma shi malam usman mun san shi da bibiyan duk sakonnin da muke turawa makarantun darussukan mun san shi da wannan bibiya a wasu eh dama matsalar da da yawa wasu suke samu ko rashin wayewa au ko kuma ariyan da suke ko ba sabis shine headmaster da ba shi da abin nan connected da mu ɗin darussukan to zai za ka zo ka sami makarantarsa ba kamar yadda ake so saboda sakonnin da ake tutturawa shi baya samu yanzu misali wannan mitin nan ma da muke yi yanzu nan to idan yau da daddare misali ba ya kwambatin an tura gurutun ba da zuwa kwana ɗaya biyu haka sai a tura wanda duk makarantun darussakan za su tsinci wannan zaman da aka yi da jawabi su yi downloading wayan su saurara kuma su tura wa malamansu na makaranta kaga za su ji wani abu sabo ko bayanin da muka yi nan za su ji su masu kara kwazo ko wani kuskure su ne sai su gyara to amma a ce mutum headmaster ne ba shi da wani waya babba wanda yake samun wayannan sakonnin to za ka zo ka samu da to la'alla makarantunsu makarantarsu din ba za ta kai sauran wasu makarantu din ba to saboda haka mun san shi ma da usman da bibiyan ko shekaran jiya mana tuna kara maimaita tura mukarrar din naziri yadda ma ba ku da naziri a nan sannan na tura ma wasu ma haka da baya din to shi ne babban abin da dama ya bambanta makarantun darussukan da da yawa daga cikin makarantu shi ne wannan salabisin ne kawai salabisin ya sa makarantar tsangaya ce amma an shigar da karatun saure ciki kamar yadda da muka gama magana sannan an shigar da islamiyya a ciki kasancewa ana koyar da suluga arabiya da waya sannan an shigar da wannan karatun boko a ciki to muna so ne alhamdulillahi idan yaran nan suka gama makaranta to kafin su gama haddace Qur'ani suna da background na primary suna da background na abin da ake koyarwa a makarantun Islamiyya kuma sun karanta muhimman littattafan da ake koyarwa a zaure saboda syllabus din mu a kaga muna da kawaidi za su yi in sun gama su yi durusul awwaliya in sun gama su yi akdari in sun gama su yi ashimawi in sun gama su yi isiya ana so yaro kafin ya gama haddace Kur'ani ya soke wa'annan littattafan a lebel din firamare kafin ya haddace Kur'ani. a tauhidi muna da rizawul wuldan na ustaz na'ib suleiman ba rahimahullah almajiri shi abubakar a cikin nan su'al wa jawab sannan daga baya za a koya musu usuluddin na shi Usman Danfodiyo daga baya sai a koya musu wannan wake da suna murshida na Tomar Ashad Muhammad Tomar wanda ina gani mun fassara shi shi ma to karshe za su haddace kasida ta jauhara jauhara na tauhidi wannan bangaren tauhidi kenan bangaren hadisi kuma muna da arba'una hadisi guda uku arba'una hadisi na imamun nawawi arba'una hadisi na zikiri wanda wani dalibin mu ya rubuta ya tara hadisai arba'in masu magana kan bagalar zikiri akwai arba'una hadisi na zuhudu wanda na rubuta shi wanda shi ma har yanzu ba buga ba hadisai ɗari da ashirin nan za su haddace shi bangaren hadisi haka zo bangaren sira kulasatu nurul yakin ne juzul awwal da sani idan aka zo bangaren kuma lugha arabiya akwai durusu lugha arabiya da ghairi natiqina dinnan shine juzi na farko da na biyu na uku ne za su karanta har zuwa na hudu ma akwai a level din primary din bangaren tasawuf kuma shine muka rubuta mabadi ilmin tasawuf su'al wa jawab wanda wanda ba su da kofin littafin ba ma mun tura wa gurufin darussukantin a pdf sukan iya cirewa su yi fotokofi su koya wa yara wanda kuma da yawa daga cikin makarantun an buga yaran ma suna saya suna karantawa abin da ya sa muka sa tasawuf din saboda irin matsalolin da yanzu ake fuskanta yaran mu suna tashi a rashin karanta tasawuf da tarika sukan ɗebo wasu abubuwan da ba su da ma alaka da addini to shine muka yi wannan tunanin tun suna kanana kafin su haddace Qur'ani su karanta tasawuf din a ilmance ga tarika ga tasawuf din gaba daya to saboda haka kaga duk yaron da aka bibiyan wannan littattafan nan yana kafin ya haddace Qur'ani ya karanta wannan littattafan ko anan ya tsaya ai malami ne ai eh irin malantan da ake yi a yanzu da duk wani malami ya karanta wannan littattafan za a samu rigingimu ne ai ba a samu rigingimu da su su sabani ba wannan talibin ne na kafin ya haddace Qur'ani kuma Allah da ya albarkaci tsarin darussukan din zaka ga kwana ɗaya ne rana alhamis ake koyar da wannan littattafai amma zaka zo ka samu da yawa daga cikin yaran kafin su haddace Qur'ani sun gama da littattafan gaba daya wallahi abin yana bada mamaki gaya ana ganin littattafan da yawa amma kuma karatun yana ja yana tafiya din to saboda haka ne muke gaya wa su malamai masu koyar da waɗannan littattafai ranar alhamis din koyarwan ba wai hadda ne ake bukata ba kamar ɗaukan ilimi ne a zafi kaga ba ana so ka haddace akhdari bane ba ana so ka fahimci matsalolin me ake nufi to haka nan zaka koya wa yara su fahimta ne domin haka suka waye dinnan alamis biyu uku ma a wasu makarantunmu na darussan alamis ɗaya biyu uku hudu wata daya sai kaga sun sauke kawai da sun shiga durusu a waliya saboda fassara ne in ka fassara wa yara so biyu so uku misali fara'idu salati sunanu salati musta'abat salati ka fassara so biyu so uku nan in ka karanta kai kadai suka fassara ma da yi shi kenan sun karanta dama na so a yi kofi din ma'anan matsalolin da littafin yake dauke da su ba hadda ba ne abin da yake hadda shine hadis shi ma hadis tun ana ba da assignment ne in an karanta musu hadisi da ya kotu aka fassara za su kowane yaro kafin alamin ya haddace wannan hadisin da aka koya masa sai ya haddace ya kawo mun ba hadisin ba babu wani littafi a layin ilimin wanda aka ce a haddace babu wannan to shi ne ya sa lokacin yake da albarka ake samu ake karanta wainan littattafai gaba daya lallai bangaren qur'ani kuma mun sha bayanin cewa yara idan suka gama tabara za su zo bakara tun suka zo bakaran nan ku iya kokarin ku ga cewa yaran suna rubuta Allah su da kansu kuna training su rubutun allonsu da kansu tun gabanin su fakara ta hanyar yawan daura su a kan rubutun allon sha misali za ka rubuta wa yara allo sun yi hatta sun wanke allon sun kawo kafin ka rubuta musu sai ka dauki allon sha ka ba su kashe su su rubuta lahaula ko ka daura musu lahaula ko bismillah su rubuta ko ba su suke rubutun shan ba ma in ka gama rubuta allon sai ku sai ka ce su ajiye rubutun shan su da allon su a koya musu kaga in kullum suna samun ko duk ranar da suka yi hadda za a wanke suna samun su yi abin nan sai gefe daya na allo ma ko allo karami ɗaya suna cika da shi da kula haula sai kaga hannun ya fada kai misali darussukan tamu ta kaduna ma abin da ya ban yake ban sha'awa suna fara koya wa yara ba wai rubutun shan ba hatta rubutun allonsu zuwa dab da haka sabbi a na samu wasu yara suna rubutun allonsu sai na ga allonsu ma bai wuce irin su halatai kadis da za shi a irin wannan area ba kuma suna rubutun allonsu ta kansu yana ba su wahala amma duk da haka na shi kawai a ba su ne duk abin da ba ka yi ba za ka koya ba to naga kuma wasu daga cikin malaman mu ma'anan da maturu sun fara wannan system din muhimmi ana bukata dai duk yaro ya iya rubutu ya zamo zai iya rubutun allonsa lokacin da ya koma bakara in ya koma bakaran kuma kada a yadda a ce za a yi mishi irin rabin sumuni ko aya ce ko aya uku a'a a rubuta ya rubuta sumuni su cikakke hikimar wannan ana so yana sanin kan sumunin idan yaro ana ɗaura mishi aya biyu ya rubuta aya uku ya karanta in misali idan ya je kaman wasu kullaha inda za ka ce kida ma kan sumuni da rubu'i da nusu ba zai iya ba yau da bai yi ba haka ba to amma idan sumunin sumunin yake rubutawa zai ce ma alif lamin daga nan sai masalhum sai inna la la yasta'i sai qalu subhanaka sai wala talbis zai iya kirga maka amma wajen ɗaurawa misali yaro in ya rubuta sumuni a allonsa wajen daurawa za ka koya mishi daidai mustawan shi da kokarin shi in ka ga in ka gyara allon ka mishi darasu sai iya zuwa ya haddace ka mishi darasu in ka ga ba zai kwalitin sanin bakin su bai kai wannan ba sai ka koya mishi aya biyu ko aya uku in ka gama ba zai iya daukar aya biyu ba ma ko aya ɗaya ne in ya haddace ka ƙara in ya haddace ka ƙara har ya gama a wannan zamani ma'ana mustawan ana dubawa ta hanyar koyarwa amma a rubuce lalle ne a tabbata yaro ya rubuta zamani kula halarsa kuma wannan abu na biyu yana taimaka wajen garawan tafiyan karatun karatun zai na garawa yana tafiya sannan kuma a bangaren rubutun kansa malami ko da kai ne misali ka rubuta allo da kanka kai mahaddashi ne ka rubuta gabanin allon ya shiga hannun yaro ka bi allon ka gyara ne suke cewa yadda kati bil'ama ba duk da ma wannan khata'a ne lahan ne na hawi ya kamata ne a ce yadda kati bil'amiya saboda yadda duk mu'annas ne majazi ne a'ama din muzakkar ne ana cewa wai hannun wanda yake rubutu makaru ne saboda haka kai ka rubuta da kanka amma baka san abin da ka rubuta sai ka bibiya ka karanta in ka bibiya ka karanta za ka ga su gyare gyare ka gyara to in har kai ka rubuta allo ma za a samu gyaro gyara to yaya shi dalibi saboda haka musulun jiddan idan ka rubuta allo ka bibiya ka gyara gabanin ya shiga hannun yaron in kuwa yaro ne ya rubuta wannan min babi haula dole ne ka bi ka gyara gabanin ya shiga hannunsa saboda akwai yara masu karambani ba za mu iya cewa ma karambani ba masu kwazo su kawai jira suke a gama rubutun allon su ɗaukar farata to kai ka rubuta allo ka jingina ta shiga ban ɗaki yaro zai ɗauka ya iya baki kawai ya fara hatta in kuma ya haddace da wannan kurakuran nan to ba kai ba ka zo ka gyara masa daga baya ba ko za ka zo ka sha wahala ana cewa haddar fari din in aka samu kuskure a ciki to da wahala ya gyaru wannan na sha ba da misali a mitin irin wannan da muke yi a hadda na zo na karanta na hadda shi la la tutuna hunna ma futi ba hunna ba sai na sa illa la tutuna hunna illa ma futi ba hunna ban san ya aka yi wannan illan ya shiga ba ba a gyara an cire wannan illan ba na je na haddashi to ko yau fa in yana karatu a tahajjudi haka in na zogun in har ban mai da hankali sosai ba yana sa wannan illa da kai in takaita muku qur'ani na na fari ma da wannan illan aka kankare dan masifa to haka yake shi yasa dalle ne kar a yadda yaro ko a koya mishi a auko kuma ya je ya yi hadda da barna wannan barnan zai masa tasiri gaya shi sa malaman tarbiyya da ta'alimi suna cewa da ka koya wa yaro ron abu haba ko lahari a karatu to rashin koya mishi din yayi ma'ana ka tura wa yaro gurɓataccen ilimi mai barna kwakwalwansa ya zauna kwakwalwansa gwara an bar kwakwalwan yanki in aka bar kwakwalwar mt idan mai kyan shigo ya shigo zai zauna in maran kyan kuma ya shiga to cire wannan maran kyan zai zo ya zama to yana da wahala to saboda haka wajen gyara allo da koyawa yaro karatu ingantacce sai wannan abu ne wanda yake da muhimmanci sannan hakanan wajen muraja'a da safe awa ɗaya da muka sa yamma awa ɗaya da muka sa na safin ana yin shi musaffa ko a yi shi jama'iyyan a harshe ɗaya na yamman kuma a yi shi musaffa hikimar wannan jama'iyyan a harshe ɗayan zai tada waɗanda suke da raunin hadda za su shige cikin jama'a haddan ya tashi shi kuma da musaffan za a gano yaron da yake da matsalar hadda kuma ƙa'idar malami idan ya gano cewa ana musaffa idan sumuni sumuni da ake na musaffan ya zo kan yaro baya iya karantawa wannan yana nuna yaron nan tilawarsa ta zube za a karbe allonsa a ware shi gefe ya gyara wannan tilawar ta din ta hanyar musafi a bashi qur'ani na wurin yana ka gyarawa sumuni sumuni in ya gyara sumuni ya zai karanta malam ya yi daidai ya je ya gyara na gaba a haka in ya zo bakin allonsa gyaran sai ya dau allonsa ya tafi saboda yana ɗaya daga cikin abin da muke yaƙa kuma makarantar ta rufukan ta bambanta da yawa daga cikin makarantun muna yaƙi da zuku sosai iyaka iyaka muna yaki da zuku sosai har yazo ya kasance yara suka zo sauka to lalle an tantance yaran da suke da tasbihi an saurari karatunsu daga bakara har na ba matsala su ne ake wa masauka saboda matsala idan ka dauko yara ka zo ka musu bikin sauka su abun iyayensu ma da dan gurani sun sun dauka saukan yi ne haddan qur'ani sai je dinga tallata yaran su shi habibin qur'ani ma haddacin qur'ani to saboda haka muka ce to mu ba za mu yi wa yaro bikin sauka ba ma sai yayi tasmi abinda muke nufi da tasmi zai na karantawa malami izo izo kullum ko izo bibiyu gurgudan abinda zai samu ya sauka ga wani malami yayi afurta cewa eh lalle wannan ya sauka da tilawa ya rubuta sunansa a cikin wanda za yi wa sauka yanzu ko kafin zuwan nan na adama turu na dauki listin yara wannan suka zo sauka sittin da wani abu amma a cikin wanda muke ganin cewa za su iya ba da tasimi fulɗin ba za su wuce talatin da biyar ba sauran dole sai dai su jira wani shekara su gyara tilawa ta saboda sunan makarantar zado ba ta hafiz madrasa tudarar wuli ta hafizir ƙwa'an in wannan haddan bai samu ba ya zama khiyana da yaudara an yaudari bayan allah an ce a su kawo 'ya'yansu a su haddace Qur'ani a sun kawo ba su haddace wannan khiyana ce yaudara ne da rin cika alkawari ta saboda haka muke ɗaukar mataki gaya yanzu ma a Nijar a Tifa ya kai wata shida suna damuna akan zamu je a yi sauka sai na wakilta wasu cewa wayannan yaran da aka ce za su yi sauka yayi tasmi din su in ya ga tilawa sun sauka da tilawa to tukuna zan ci yayi bikin sauka a haka muke wajen wata shida ya saurari tilawa duk kuma wanda tilawar su bayi da tilawa ya gyara kafin na zo in na zo kuwa duk wanda tilawar su bai gyaru ba sunan sa a cikin wanda za yi wa bikin sauka eh to da wajen wannan matakan ne muke yakan zuku yadda yanzu ma yanzu yara ma sun gane da kakashin kankansu ba sa yadda su sauka da zuku saboda su matsalar da suke fuskanta a ce an yi taron nan na sauka a ce ba su a ciki su ba son haddan ba ta saboda haka ta wannan bangaren muke yaƙi da suku gaya fiye da yadda kowa yake tsammani to sannan kuma wajen bangaren wannan abin da ya shafi tasmi duk da ma yanzu yaran kuɗin karatun bai yi nisa sosai ba a tsarinmu idan yaro ya kai izu goma sha biyar zuwa sama to burajansa kashi uku yake zama bayan wanda aka saba za su taru suna yi jama'iyyan kuma su zo su yi musabbin sumuni sumuni bayan wannan shi za a danka shi hannun wani malami kullum zai zo ya dinga karanta mishi izu daya izu ɗayan goben kuma zai je gida ya gyara tarfe ya zo ya karanta in ya karanta wa yaron yaron yaron ya karanta malamin ya ga haddar bai masa ba zai ce ya je ya gyara gobe ya kara karanta wannan izu din a haka in ya je bakin allansa misali izu goma ya biyar din shikenan malamin idan yana da wasu yara da yake musu tasiri irin wannan sai ya dau wani yaro daban ya kyale wannan din ka gane in duk yaran da suke hannunsa su biyu ko uku ko hudu ya gama sauraron karatunsu daga farkon bakar har zuwa bakin allansu sai ya kira yaro kuma na farkon da ya fara daurinsa sai ya dawo a haka zai na tafiya da su su sauka tare shikenan ana sauka ba matsala dama tasmin an yi shi ne tun da farko lokacin kafin ya zo sauka ba an zo saukan za a zo a ce za a yi gyare-gyaren tunawa ba to ta wannan hanya gaskiya mu da maturu sai da muka dauki malami na musamman ana kiran shi malam Usman Tasmi shi bai da aji baya koyarwa shi kullum da kuje rasa zauni kawai inda kai kyara izun kaɗai izu biyu kawai hijiran yara yake in ka tarar wani yaro yana tasmi sai ka jira in ya gama ka shiga aikinsa kenan haka muke ta wannan bangaren alhamdulillah mun yi kokari mun yaƙi su sosai wanda kuma nan lokacin da yaran karatun su ya kai wannan isu goma ya biyar nan to sai a shigo da wannan kuma tsarin ba da wani wahala misali wannan idan aji yara guda shida ne sun wuce izo goma ya biyar biyar malamai biyu ne to malamai biyun nan kowanne malami sai a ba shi yara uku uku na tasiri shi kenan in ka gama aikin ka na safe kafin ka tafi ka kira yaro da a cikin sai karanta ma yanzu da yaga in ya karanta ka ce to ya gyara ma na gobe kuma kafin nan a gida kenan a haka in je bakin Allah na sai ka dauki ka bar shi sai ka dauko yaro na biyu kai shi maka saurari karatu zuwa bakin Allah in ya gama ka dauki na uku in na uku ya gama kuma ya ka dawo kan na da haka ne ku ta tafiya in kuma za ka yi bulaguro ko kuma an canja maka aiki zuwa wani aji ya malamin da zai zai karfe ka sai ka yi farhamdu ubu a hannunsa ni nake tasirin tun wani da wani da wani suna gokala kenan haka muke yi to shi kuma wannan falillahi alhamdu minna muna rawa ne da tabbatar maulan mu shi ibrahim ya wanda hajjinsa na farko ya sha ruwan zamzam cikin wasu bukatu guda uku ɗayan shi ne a yawan ta mahaddatan kur'ani a cikin mabiyansa mutanen faida wanda kuma muna ganin irin su makarantun su madina ta haba irin su makarantun su su maulana shi ta rubuci gabanin ma'aru da su daru su kaɗin da makarantun da yanzu a professor dr makari yake bubutewa da namu duk yana karkashin wannan addu'an da ya yi da wannan tabazar din shi ne muke rawa kuma su ne shi insha Allah subhanahu ta'ala za su kasance abin da mazan musu Ibrahim ke fada a rihidarsa wa marratan usra ta rauna ajaba min sai min sai da jihati imamin mujaba to wannan insha Allah zai kasance don a yanzu ma mun fara gani don yanzu ɗazun nan yaron da muka yi waya da shi ɗalibin darussukan ne a darussukan aka koya masa alifin bawon ta'un a darussukan aka koya mishi abcd bai san alifin bawon ba bai san abcd ba kafin a shi shi da darussukan ya haddace kur'ani a tsarin da muka yi magana kai ya yi sakandare class program a wannan tsari shekara uku ya zo ya rubuta waye da neko ya ci sannan yanzu muka yi mawaya da shi ya samu admission yana karanta digiri a computer science a yobe state university akwai kuma yaro na ma shi ma suna tare shi yana karanta mathematics in ka gan su kamar za ka ce dama can a naziri ma a boko suka fara duk ma da tan ƙura'ani ne satunsu uku uku kowane satin sauku akwai akalla yanzu da shi wannan sun zamo yara goma sha ɗaya a kwalaji da jami'o'i na ƙasan nan ɗaliban darussukan ne asali wanda ba su karanta boko a kowace makaranta ba ba su karanta arabi ko buhari a kowace makaranta ba kusan su goma sha ɗaya ciki har da mata biyu akwai ɗaya matar ɗaya yarinyar 'yar gidan kanwata ce to ina ganin wannan five february din nan za ta fara program din ta digiri a wannan wannan da ake cewa bangaren da ya likitancin nan da a nas za ta yi digiri akwai kuma ita yata ita ma satunta biyu tana karanta abin nan school of nurse college za ta yi diploma ita ma na gani duk wannan ɗaliban darussukan ne wanda suke jami'a su goma sha ɗaya yanzu kuma cikin su goma sha ɗayan nan duk boko science suke karantawa wani injiniyarin wani likitanci duk science ne suke karantawa wani laboratory suke karantawa yanzu akwai kuma a wanda suka je neman admission a jami'a islamiyya bangaren arabi na nijar to falilal hamdu wal minna kuma yanzu haka muna da yara hamsin da wani abu a shekara ta farko ta sakandare da muka bude a nan da maturu ana nan in ka shiga ajinsu to malamin arabi larabci yake koya musu malamin boko turanci yake koya musu yanzu maganar da muke to saboda haka alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu wataala wanda duk wannan mu ba ma iya cewa mu ne yawa asalin shi wanda ya assasa abin Maula Musa Ibrahim muna ganin duk wannan abubuwan kayansa ne ya wuce aikin mu ko da irin tunanin mu gaba daya kayansa ne yake tafiya a yadda ya gudanar ya tsara ya bai abin yake ta tafiya illa iyaka muna jin kunya ma a nasabta mana wani aiki irin wannan a ce mu ne muke na shafa dan wannan kamar da shi Ibrahim lokacin da ya zo Kano ya ga jama'a sun taro shi saboda yawan jama'a an kawo turawa ana fesa ruwan zafi ana baza mutane dan shi Ibrahim ya samu ya sauka a cikin kasa jirgin sama ka ta shi ne yi da ya dubu wannan jama'a yake cewa wai wayannan jama'an shi suke wa wannan ko kuma ko wani abu daban da suke gani eh yake cewa wallahi laula laula annani falaitu fi sheki ahmad haya al-mittu yake cewa yake cewa ba ibrahim suke wa wannan tarba ba fa yace ba shi suke ba tarba ba ba yake cewa na yi fana'i ne a shaga matijani shi suke yin wannan tarban da jirbi din a kan shi a matijani mutanen da ba su ne ba suke na cewa suna yi ne a kan shi ibrahim shi yasa yake cewa wa'ai na barhamu wa ma barhamu haka bai ce ba wa man barhamu wa ma barhamu eh hatta fa naufi hubbi wa habu kisa wa aina barhamu wa ma wa ma barhamu ba fa wai wa man barhamu ba eh to kaman wannan ne saboda haka duk wannan kayan su ne illa iyaka muna nasiha ga su malamai na darussukan wayan na nan din da duk waɗanda za su saurari wannan to su duba su yi wa Allah su yi wa ma'aiki alisatu su duba abu na farko ikhlasi abu na biyu amana ikhlasi shi zai taimaka musu su yi abin su dan Allah amana kuma san da cewa iyayen da suka dauko yaran nan suka danka sun danka musu amana ne to kada su yi wasa su bar yara kara zube ko ba tarbiya ko ba karatu kawai yaro ya zo ya sha wahala ya wuni ya tafi ba abin da ya karanta gaskiya wannan muna saka shi cikin cin amana ne wannan a mai da hankali sosai akan wannan kuma har da duba dan wani abin da ake bayarwa mu da muke kula da wayannan makarantu alhamdulillah muna faɗan wannan shukuran ne da fakaran duk da yawan yawan wayannan makarantu wanda yanzu adadin su sun haura hamsin wanda kuma ake da su a jihohi kusan goma sha ɗaya a Nigeria ko fiye ma da haka haka ma a wasu jihohi haka a jamhuriya ta Nijar to duk wannan bamu da sisin kobo a shekara ko kuma a wata wani fasentin da aka ware aka ware za a ba mu shi ba su a ta zirga-zirgar nan da muke na ziyara to kawai mu ne muke sansarin din kanmu ba wai muna ɗauka akawun ɗin makarantar darussukan ta guru ko ta damatu kamar yadda wasu suke tsammani muke fita ba'a yamu yamu ne wayannan ayari da muka faɗa irin su man sari da su malam bayari man ɗin su malam alaji aljihunmu ne muke karo-karo muke fitowa har mu gama jaula ziyarci-ziyarci mu mu dawo ko a wannan fito wannan namu a rashin kuɗi da ake fama da shi bayari mun yi ga mun waya ce ko a kira akawunta ɗin da suka ne a karfi ne abu na kawai akwai dan wani abu kadan da na tanada karga karfi ko fijiya wajen sa kawai ka fito mu tafi saboda haka kuma mu alhamdulillah ne muka rasa saboda haka ba mu wani abu fasenti ko a wata wata ko a shekara ba zai kara mana komai ba kamar yadda kuma rashin babu ba zai rage mu komai ba to saboda haka mu da malaman idan muka tafi a haka Allah subhanahu wataala zai wadata mu da duk abin da makaranta take samu mu himmar mu himmar mu din ta fi karfin mu ce da kan ta samu wani abu ta ba mu ai demotion ne muke mun wa Allah su zanni ne ai mun kai kanmu baya ci bayan wannan ai maimakon mu yi wa Allah wasu zanni mu ce Allah ya bamu dalolin kudade da za mu gina darussakan mu yi wa malaman darussakan hidima sai mu yi wa kanmu demotion mu ce a kawon ɗin darussakan ta samu wani abu ta ciyar da mu ko ta rike mu yadda abin da Allah ya yi wa daru furkan din ba zai ba zai yi mana bane to saboda haka wannan shine himma ana so shi shi kowanne musulmi muni ya kasance yana da himma da wasu zanni da wasu mu'amala ba koma tare da ubangijin sa tukuna in ka tuhumi ubangijin ka farko ma cewa ba zai yi ma kaza ba sai ka fake da sai ka fake shi kenan sai ka tafi haka sai ka lalace da saboda haka lalle wannan abu ne wanda mu mun jarraba mun gani abubuwa da yawa matsaloli da yawa mun shiga na rayuwa na rashin kudi wani waye wallahi matsalar da za ta sa hatta bashi mu dauka akawun ɗin da rufar gaba da manyan ana wallahi matsalar ta kai matsala to za mu kewaya ma mu je gun wani dan kasuwa ma so nawa man sale zan buga masa wayan ce akwai wani abu ko dubu hamsin ashirin talatin ya tura abu a akawun dina saboda yana da wata bukata tare da shi ya sani ga daru furkan kusa da ni daru furkan din nan na damatur ba daru daru furkan da ta kai daru furkan din damatur karfi ga ba man nan saboda muna da ɗalibai kusan dubu ɗaya salarin mu kawai na wata ɗaya salarin mu kawai na wata ɗaya yana kai naira ni nawa ne ba ta su wajen takwas ta waga dubu ɗari takwas kaman wani kaman wata kwalit na kuma ana da daru su kadu wajen boko ya zama su eh babban kawai da dubu wata da sa wata da dubu ɗari takwas a wata ɗaya sadar su ta gani ta kudin da zai shigo wannan makaranta fata na wani fa faya shekara na wani duk muka shirya kwaɗayin mu muka jin jikin mu muka zauna da yunwa da yunwa mu eh wata ran ma za a waye gari abin da yara za su karya ma ba amma ba za mu buga makaranta shi a kawo shinkafa ba hudu ba wannan muna faɗan sa ne saboda a yi koyi da abin ba fallasa ba ne ko tone tonen asiri ba wannan ba ne ana so ne a yi koyi da abin ake so to da wannan ne za a gina za a gina al'umma to za mu takaita a nan zan ba wa shi malam bariman yana da dan nasihohi da karin bayani da zai yi sai mana
aka maka Allah saboda kasancewar lokacin ya tafi sosai bayanai da ya kamata kuma duk ka riga kai sai dai muna gaban Allah Allah ya tabbatar da mu akan wannan shiri ma ma alkurani mai girma shawarwarin da malam ya bar kuma Allah ya sa mu ji mu dauka mu yi amfani da su in ma akwai abun da ya kamata faɗa gobe in ka zo mitin din iyayen yara sai a ɗan tofa albarkacin baki so da yanzu yana gani kafin mu isa bacira ma zai ta goma da rabi za a tafi a aka
to malalaji ba a matsayin ka na headmaster ka san headmastoji sun fi sanin matsalolin duka makaranta latin malamai da fashinsu da gangan da makamantan wannan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله Ah, da farko ni godiya zan yi ga Allah da Allah ya haɗa mu da wannan babban gwarzo wanda kusan shi yana jin daɗi muna yi masa hidima amma mu mun fi shi jin daɗin mu zama muka da mansa ne to ah, da farko shawaran da zan bayar ko nasiha wa waɗannan mutane na jihar Kano shine lalle kun yi babbar tsuntuwa kuma alhamdulillah a duk wuraren da muka dan je da malam din wannan makaranta ta ku tana daga cikin makarantar da ya ji daɗi ya yaba da irin ƙoƙarin da kuka yi to don haka abin da kuka yi a baya ya zamo kamar ɗan ba ne kuka ɗiga a kan himmar da za ku yi to abu na biyu kuma kamar shi wanda yake jagorantar makaranta ɗin idan ya zamto ku malaman ba za ku ba shi haɗin kai wajen sa ku abu ko hana ku abu ba to aikin da kuka faru ɗin ba zai tafi yadda ya kamata ba dole ne sai an samu haɗin kai tsakanin ku da shi domin aikin nasa to gaba ɗaya aikin ku ne shine aikinsa sannan kuma aikin nasu shi ma kuma aikin ku ne gaba ɗaya to don haka ina roƙon ku da ku ba shi haɗin kai a cikin dukkanin abubuwan da ya muku umarni tun da shi ma umarni ne malam yake ba shi sannan kuma kira na gare shi shi kuma ya adalci a tsakanin waɗanda suke tsakanin a ƙarƙashinsa da kama daga malaman har zuwa ɗalibai domin ta haka ne wannan aikin da ya yi zai ci gaba da bunƙasa kuma muna fata malam Allah ya kara masa lafiya wanda suke jagoranci suke taimaka masa su ma Allah ya saka musu da alkhairi kuma wannan himma da kuka yi ubangiji Allah ya karfafe ku Allah ya sa ya zamto wani lokacin zamu zo kuma kun nuna mana wasu filaye akan za a bude wasu darul furqan din irin wayannan assalamu alaikum warahmatullahi
a wannan su ne shawarwarin da gaskiya muhimmai wanda ya kamata a ce a tauka a yi amfani da su bugu da gari kuma kan wannan shi ne a bayanin da na yi na cewa misali ba ma amfani da dakal ko wani abu da makaranta take samu wannan ba muna nufi ko 'yan masta ko mushirikin makaranta a ce kam kudin da yake samu a makarantar shi kar ya yi amfani da shi ba haka muke nufi ba saboda shi kowa zai takawa da imani gwargwado ne yayi yawa gwargwado ne yayi ba zai yi abin da kai ka jure kai ka daura kowa ka ce dole ya yi wannan wani ba zai iya ba wani saboda haka kudade irin wannan waɗanda suka shafi makarantu na addini wasu ma'asasa da suka shafi addini nan suna da hukunci ne na kudin maraya a kudin maraya Allah yake cewa wa man kana ghaniyan falyasta'fi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf ka gane falyakul bil ma'ruf din nan a bangaren mu'assasat na musulunci ko makarantun nan shi ne duk bukatun da bukatunka waɗanda suka taso na daruriyat nan ka dauki wannan kudi ka yi amfani da su misali baka da gida a karshen tam karshen shekara kuka samu dan balance kai lissafi a gani a ce ka siyo wani fili na dubu dari dubu dari biyu a kudin makaranta in can wani lokaci aka samu ma a dan gina daki ɗaya ko daki biyu yana cikin wannan ma'arufi din yana cikin wannan ma'arufi ne eh amma a ce misali wannan al'akal din ya zo gairu ma'ruf yadda har karshen wata ma ya yi abin da za biya malamai ma ya zama da kyar da karo-karo har malaman su zo su gane su yi tawaye a yi ta rikicin nan to wanda ya fita a layin ainihin ma'arufi haka na misali a ce ba a duba bukatu haka na makaranta tabirmi ake bukata ba siya an kawo ba yara suna zaune a ƙasa iyayen yara sun zo za su gani ko ana buƙatar randa ko ana buƙatar butoci haka na alwala a ce babu ko ana buƙatar ruwa an ki ɗaukan kudin makaranta a siya irin wannan ɗin ya fita a gejin ma'arufin da Allah subhanahu ta'ala yake magana a kai ƙarshe ma har zai zai kasance makarantar mata abin nan yanzu zan buga buga misali da tamu ta ta da matan nan duk wuka da nama na bari a hannun principal headmaster ta akawunta ma'ana shi akawunta akwai akawunin na makaranta kudi zai shiga in shiga hannunsa kuma zai kai akawunt sa in ƙarshen wata zai cire ya biya malamai bocan shi health principal yana ishirashi akan bocan bocan nan nawa aka biya wannan wata nawa ne ya karu a bocan nawa ne ya ragu in karshen tam ya misali shi principal da headmaster da accountant za su zauna su yi lissafin abin da ya shiga da abin da ya fita a haka in wani balansin ya saura sai su shawarce ne sai balance kaza ya saura ta gani to sai mun shawara tsakaninmu da su me za a yi da shi to a yi a irin wannan maganar nan da nake mun fiya wa daru furkan din filaye fuloti guda goma a irin wannan balansin din ka gani sannan irin wannan balansin din ba zan iya bayani kaza da kaza ba amma da headmaster da mataimakinsa da sauran kusoshin makaranta irin wannan mun musu abubuwa alhamdulillah abubuwa da ba wanda a cikinsu zai shi ko ana cutarsa ko ana zaluntarsa ka gane kuma su kansu su sun san da cewa amfana haka wanda yake hissiyan su suna amfana da makarantar fiye da ni kowannen su ya san da haka wannan amfana ma na wuyan wani Allah ya su Allah farata shi ne ya sani ya gane ne to wannan tsarin da muke bi kenan sannan sauran branch din mu mu gaba daya ba ma tsoma baki a harkokin su abin da ya shafi kuɗi ko daga amma abin da muke ba su shawara shine bukatun income din makaranta ya kasance ya sun kasa shi zuwa kashi uku ma'ana kashi ɗaya bukatun makarantar wanda ya shafi salaris da wani allowances su ruwa su buta su taburmi irin wannan bangaren kashi na biyu kashi na biyu kashi na kashi na biyu kuma ya kasance akwai wani abu da ana warewa ana ajiyewa wani fasenti wanda saboda future mustaqbal ta makaranta saboda makaranta tana taru wannan misali in kun hayan nan kuke yi to ya kamata zuwa gaba kuna tunanin guna ku da za ku mallaka ka gani akwai wannan abin da mustaqbal ba haka kawai za a dinga yin abu ba duba me zai biyo baya ba yara kullum suna yawaita ana gano makaranta ana kawo yara ba a tanadi wani gun mallakan makarantan ba gun da ake hayan nan misali an ba ku notice goma ba
misali
kuma ba makaranta notice ma'ana makaranta ta tashi ta tarwa zai kenan ba a gani da saboda haka abin da za a dinga dan ajiyewa haka saboda tanadi in makaranta tana da fili tunanin gina wannan fili in ba ta da fili tunanin a nema mata misali haka fili ka gane to abun nan da za a dinga ajiye wannan to shi ma abu ne wanda yake da muhimmancin gaske tare da fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala sai mana addu'a malam suman ku za ku yi addu'a samu albarkan addu'an ku bukatun mu bukatun wannan abin nan man sale dai manomi ne kuma dan kasuwa ne bayan mamma bana ya fara noma yana tambaya a
wani tambaya assalamu alaikum na na tambaya to na ne kafin a addu'a na game da kamar tsarin tam tunda tam din kamar ba gaba ɗaya yake tafiya da na can shirin kwata zuwa nan ba to ya kamata a dinga tafiyar da tsarin tam din domin mutane suna yin tambaya akan tam din yanayin tam din suna ganin wai kamar bai daidai da na boko ba shine ya kamata mu tsara tam din
a shi dangane da tam ba dole ba ne tam din mu zo daidai da boko amma yanzu da tam din wata uku ne kamar yadda kuke gani yanzu a cikin duk takardun da muka daura wa amma mu a can da ma tun lokacin da muka bude secondary section sai muka mayar da shi tam uku a shekara abin da ya sa ba mu tilasta duk makarantun su mayar da shi tam uku a shekara ba idan tam din ya zama to uku adadin kudin da ake biya zai karu misali tam hudu a shekara kowanne tam dubu uku misali in dubu ɗaya ne a wata amma idan aka ce tam uku ne to zai karu dubu uku da wani abu misali to kudin yana karuwa wasu masu kananan karfi kuma za su na shiga matsala ta tamuwa to saboda haka mun bar option ne guda uku gunda karkara irin kauyuka wanda za ce in aka bi tsarin tamtam ma wani ba zai iya haɗa dubu uku a ture misali ya bayar kuɗin tamba to sun irin wannan mun ce to ko ɗari biyar biyar ne ko dubu ɗaya ɗaya ne a wata wata su tara yadda su mutanen wannan society za su iya biya da yake na na biyu kuma wanda za su iya bin tsari na tam hudu a shekara kowanne wata uku dubu ko kuma kowanne wata uku dubu gurgudan irin yanayin yadda suke ke yanayin wajen da kuma waɗanda za su bi tsarin tam uku a shekara kaga biya wata wata tam hudu a shekara ko tam uku a shekara wannan tam na biya kenan sannan kuma tam na jarrabawa wannan to dama mu ba mu lazamta wa kanmu cewa sai mun daidaita tam ɗin jarrabawa da makarantun gwamnati ba hutunmu da hutunsu daban jarrabawansu da jarrabawanmu daban haka muke tafiya hatta secondary reception ɗin da muka buɗe haka ne illa iyaka ƙarshen shekara shekaran da yaran za su gama to a shekaran za mu daidaita da tamdin boko saboda su samu haɗewa su rubuta wayarta ne ko tare amma kafin shekaran da za su gama ba ruwanmu tamdinmu daban jaraba mu daban komanmu daban domin haka neman muke karatu a sabar da ladi a sakandaren mu a boko kuma sabar da ladi hutu ne to saboda haka duk waɗannan wasu abubuwa ne wanda cikin ukun nan za ku iya zaben abin da kuka ga ya fi muku tsari hatta kudin makaranta ba mu ce duk daru furkan kudin makarantunsu ya zama iri ɗaya ba saboda yanayin wuri yanzu misali nan kano ne muna cikin kano ne kaga misali a cikin malaman nan namu wani a ce a hotoro ne zai fito ko da keke ko da tanzi ko ya hau nafi ya zo nan daru furkan ya koyar ko a bashirawa zai zo ya kake gani to kaga da wanda misali a kauye kawai a han kafansa zai taka layi dai biyu haka ya je makarantar zai yi ka ba su alam sili dai ne kaga ba zai ka ba su alam sili dai ba to in kuma alam sun su ya bambanta dole ne kudin da ake biya na yara ya bambanta to saboda haka muke cewa kowace kowanne branch to su duba abin nan school fees din da suka ga zai iya rike musu makarantar su ba ina ba da gane yawa eh saboda irin yanayin wahala misali yanayin wahala misali Kaduna kaga nan Kano birane jigilan ka taso a wani gu ka je wani gu a birni ya fi wahala ina gauye ne ba gaban kamar za ka tafi ka gani to saboda haka guru da damaturu masu kulbis su daban ne ka gane balle guru da kaduna ka gani ko guru da abuja misali kaga dole ne zai bambanta duk wani abubuwa ne kayan ku ne za ku shawarta tsakanin su ku tsaye da abin da kuka ga zai iya rige muku makaranta wannan tambaya ce muhimmiya akwai wata tambaya ne mai uwa malamai
to alhamdulillah tambayar da nake ita ce misali a sakamakon karancin ajujuwa ko kuwa lokacin ɗiba za a kawo babban ɗalibi ko babban ɗaliba da kuma 'yan ƙanana kuma an haɗe su gu ɗaya to lokacin da aka zo aka yi karatun sai ga wannan babban ɗalibi da duba da kaifin hankalinsa ya fahimta kuma ƙaramin bai riƙe ba kuma ga su aji ɗaya to kamar ya kamata a yi masu na makaramakalla wato tsarinmu na darussukan tsarin tsangaya ne ma'ana tsarin tsangaya suna nan a zaune a aji daya amma kowa gurgudan fahimtarsa da karfinsa ne karatu misalin da zan baka nan shine an ɗauki yara shekara daya duk an fara daura musu fiki ba kamar tsarin islamiyya ba ne a bulatar zaro da karatunsu bai da ya zama tafiya kowa karatunsa yana tafiya a argansa ne ta yiwu ni da kai mu fara idan muka fara ni ina amma kai kuma kwarana guduhiya a gane ai to idan aka je aka ga an zo shekara hudu adadin shekarun da aka ce za a haddasa ƙur'ani to a aji za a duba yaran da suka haddace Qur'ani a shekara uku kafin a ce hudu su ba za a jira wancan da su su ma sai sun hada za a tsamo waɗanda suke hadda sai a yi musu sauka sosai su ta secondary faculty ta gane amma irin karatun ku na ranar alamis lura arabiya da wannan littattafai da muke magana a kai turanci wannan za su yi shi bai daya ina ba ta mana ya gani yawwa wani usman ya san da wannan eh aka makalla baka da tambaya babu to sai ai addu'a in babu eh babu ko to ai mana addu'a ma halis ma amin amin
sauran bayani ma karasa shi gobe to amin Allah ya kai su lafiya Allah ya kara musu lafiya da imani Allah ya kai da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam